العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منارنا الحمس biyar ga watan sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyu miladiyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 muka haɗu a wannan masallaci masjidul ansar don tunatar da junanmu lamarin addinin musulunci kamar yadda aka saba a kowane sati a kowace alhamis tsakanin magariba da isha'i a cikin wannan masallaci mai albarka uwa masu albarka imamu turmizi ya fitar da hadisi a cikin sunan turmizi hadisin abdullahi dan abbas dan faffan maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba mu labarin wani abu da ya abu tsakanin shi da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda a cikin hadisin na akwai darussa waɗanda suke masu girma akwai darussa waɗanda suke masu yawa yana daga cikin hadisan da malamai suke cewa shagun dumi ya tattaro abubuwa wanda suke masu yawa kuma masu girma ibn abbas yake cewa kuntu kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam za ta yawon yake cewa ya kasance wata rana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a bisa abun hawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya wula inni uallimuka kalmati ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajiduhu tijahak a wata riwaya ce tajiduhu amamak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ووفقت الأقلام وجفت الصحف ما مترمزي يتولى حديثي من الجو حديثي من التنجيل ibn abbas yake ba mu labari ya ce ya kasance a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mushi ya kai yaro ka kiyaye Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye ka ka kiyaye Allah za ka samu Allah a duk inda ka waiwaya a duk inda ka juya idan ka tashi roƙo ka roƙi Allah haka idan ka tashi neman taimako ka nemi taimako a wurin Allah ya ce mushi ka sani da al'umma za su tattaro baki dai a kansu amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai da komi ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka kuma da za su tattaro don su cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komi ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta mata ya kaddara maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'at al-aqla wa jaffat as-suhuf an riga an dauke alƙalin ba waɗanda aka yi rubutu da su waɗanda aka yi rubutun kaddara da su wa jaffat as-suhuf kuma takardun da aka yi rubutun a bisa sun riga sun bushe idan babu wani mahaluki da ya isa ya cutar da kai da wani abu ko ya amfanar da kai da wani abu in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya riga ya kaddara maka wannan abu masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ibn Abbas da cewa ya kiyaye Allah ya kiyaye dokokin Allah ya kiyaye haƙoƙin Allah ya kiyaye umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi da kuma yawon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya guji duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani da shi wannan shi ne kiyaye Allah yana daga cikin abubuwan da ake kiyaye Allah da su wanda ya dace a ce mutum ya kiyaye ubangiji da su shi ne ya dinga zoma abinda allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi yadda ya umarce shi da shi daga cikin waɗannan abubuwan akwai sallah allah subhanahu wa ta'ala da ya halice mu ya halice mu ne ba don komi ba sai don mu bauta mashi kuma ya umarce mu da mu ringa yin sallah sau biyar a kowace rana ga wuni kuma ya umarce mu da kiyaye wannan sallar a kowane lokaci Allah subhanahu ta'ala yana gaya mu a cikin littafi mai tsarki hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye a bisa salloli da kuma sallah wadda take ta tsaka wadda malaman tafsiri suka ce ita ce sallar la'asar ku kasance a tsaye kuna masu mika wuya kuma kuna masu natsuwa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da haka abu na farko da mutum zai yi cikin kiyaye Allah da kiyaye dokokin Allah shine aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi bayan imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a addinin musulunci ba mu da wani abu wanda ya kai sallah mai mutunci ba mu da wani abu wanda ya kai sallah daraja wanda ya dace mu kula da ita mu kiyaye saboda darajar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muru abna'akum bis salati bi sab'i wa dribuhum alaiha bi ashr kuridiyan ku da yin sallah tun suna yin shekara bakwai kuma ku bige su akan yin sallah tun suna yin shekara bakwai a cewa sanin mu ne nauyi bai hawa kan yawo ko kuma nauyi bai hawa kan mutum taklif ya kasance ana hukunta shi ko kuma zai samu lada ko zunubi a addinin musulunci sai ya balaga amma saboda mahimmancin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a bigi yara sun suna yan kanana don ko da za su tashi su tashi da riko da wannan sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah alƙawarin da ke da kai tsakanin ko bambanci da ke da kai tsakanin musulmi da kafirai ita ce sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tarakaha faqad kafa duk wanda ya bar sallah to hakika ya bar addinin musulunci ya kafirta shi yasa da yawa daga cikin malamai ba su yi tantama ba kan kafirta wanda bai salla sun dai kan cewa kawo da wasu sun ne musu sa wasu sharaɗai da wasu ƙa'idodi amma mafi yawancin malamai suna ta yi kan cewa wanda ya bar salla bai yi ta kwata-kwata to ba musulmi ba ne kawo kenan yana daga cikin abu na warin da za mu kiyaye don mu kiyaye allah allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu shine mu kiyaye sallolin salloli guda biyar wani sahabi ya zo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya gaya mishi wani aiki wanda idan ya yi shi zai shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mishi hukumar musulunci guda biyar ya shuya yana cewa ba zai ƙara a bisa wannan ba ko ba zai rage ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya yi gaskiya zai shiga aljanna kenan idan ya yi riko da waɗannan abubuwan rukunan musulunci guda biyar ya rike su ya aiwatar da su yadda ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai hanyar isko zai shiga aljanna kuma sallah tana daga cikin waɗannan rukunan musulunci guda biyu akwai abin da malamai suke ce wa murun mukhalafa kenan wannan ke nuna kuma idan bai yi roƙo da waɗannan abubuwan ba guda biyar da aka gaya mishi ya bar ɗaya daga cikin su to ba zai shiga aljanna da haka karkashin wannan da yawa daga cikin malamai suka ce barin sallah kafirci duk wanda ya mutu bai sallah ba zai shiga aljanna haka Allah subhanahu wata'ala ya yabi wa'anda suke kiyaye sallolinsu wa'anda suke kula da salloli Allah subhanahu wata'ala yana zana sifofi na mummunai na gari ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizun ya daga cikin sifofi na mummunai na gari shine suna kiyaye sallolinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hafaza alaina kana lahu inda Allah ahadun ayyin ayyul khilahu janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sallolin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yana da alƙawari a wurin Allah subhanahu wata'ala na ya shigar da shi aljanna wani zai yi mamaki saboda me za a ce wanda ya kiyaye salloli zai shiga aljanna yana da alƙawari a wurin Allah Allah subhanahu wata'ala zai sa shi aljanna to haka ne saboda abinda zai zo ma za ka yi tunanin zai iya yin zunubi zai iya yin layuka waɗanda suna iya sa a sa shi a cikin wuta to Allah subhanahu wata'ala ya riga ya gaya mu in dai yana yin sallah wadda take mai suna sallah sallah wadda ta cike sharuɗanta ta cike rukunanta ta cike sunnoninta sallah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da suna sallah to wannan sallar za ta hana shi aikata layyuka waɗanda za su sashe shi kauta Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana hani daga alfasha da kuma munkar da haka duk wanda yake tsaye da sallah to sallar shi tana hana shi waɗannan abubuwan an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani bawan Allah aka ce mishi ya sha giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi aka ƙara zuwa da shi ya sha giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi aka ƙara zuwa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yayi sallah tare da mu aka ce eh yace to ku sakanahu salatu ku bar shi sallar shi za ta hana shi kina wannan ke nuna wa in dai mutum zai rike sallah yadda ya kamata to za ta hana shi aikata wasu layuka wanda za su iya zama dalilin shiga shuda da haka babu cin karo da yin zunubi da kuma alkawarin da allah ya yi ga wanda ya kiyaye sallah na zai sa shi gidan aljanna kuma sanin mu ne manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu duk wani aiki da mutum zai yi wanda yake da alaka da sallah yana cikin lada a wallah manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun karkare zunubai duk lokacin da mutum zai wanke yana wanke wasu zunubai ne da ya yi a wannan lokacin aka kuma duk taka kawa da mutum zai yi yana mai zuwa masallaci ana ba shi lada kuma ana karkare mashi zunubi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambayi sahabban shi ya ce musu ya kuke gani da a ce wani ɗaya daga cikin ku zai kasance a kowa gidan shi akwai tafki na ruwa duk in ya yi to zai shiga wannan tafkin ya yi wanka duk in zai yi to sai ya wada wannan tafkin ya iyo ya yi wanka masu allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabban shi zai tsaya a jikin wannan bawan allah wani abu na dauda sabon masu allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mashi babu abin da zai tsaya na dauda a jikin shi saboda kullum da ya yi to sai ya wada cikin ruwa ya yi wanka masu allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan kawai misali salloli ne guda biyar daga wannan ke nuna wani wanda ya rike su yake yin su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa yana da alƙawari a wurin Allah subhanahu wataala na zai shigar da shi kan can sallah wadda ta cike hukunan nan ba kowace irin sallah saboda akwai sallar da ana ce mata sallah amma ba sallah ba ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci wani sahabin shi ya shigo ya yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah lalle kai ba ka yi sallah ya ƙara yin sallah a tunanin shi shi ya yi sallah yadda wanda da yawa za ka gani a cikin mu haka nan da an kira sallah kowa zai ɗauki abin arwallah ya yi sallah kowa zai ɗauki abin arwallah ya yi arwallah ya zo masallaci ya yi sallah amma wasu daga cikin mu duke-duke ne kawai suke su koma ba su yi sallah manzo Allah cin wannan sahabin ka koma ka yi sallah lalle kai ba ka yi sallah ba sai da ya so uku manzo Allah yana maida shi ya ce manzo Allah la usin ghaira manzo Allah ban iya wata sallah ba in ba wata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idan kunta ila salat ya koya mishi yadda zai yi sallah baki ɗaya tun da warko haka shi to wannan sallah ita ce sallah wadda ta karɓa sunan ta sallah ba sallah ba ta mun gana so da yawa za ka gani matasa wani bai iya sallah ba bai iya arwalla ba da za ka tambaye shi ina yin zamna aka koya mashi arwalla ba zai iya gaya ma a yau da gobe ce yana kallon yadda mutane suke yi shi ma har ya kai ya iya haka sallah yana zuwa ne yana ganin yadda mutane suke yi shi ma har ya kai ya iya wani da zai zo a yana sallah mai raka'a hudu ya samu raka'a guda bai samu raka'a uku ba zai rasa yaya za a yi cika wannan sallar saboda bai iya ba amma yana da kokari to wannan sallolin ba su ne sallolin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce duk wanda ya rike Allah ya mai alƙawarin shiga aljanna a'a sallah wadda ta cike rukunanta ta cike sunnonin ta cike sharuɗanta yadda Allah subhanahu wata'ala ya koyar da manzon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai shi haka tsarki yana daga cikin abubuwan da idan mutum ya kiyaye su to Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa babu wanda ke rike a walla babu wanda ke kiyaye a walla kullun ya kasance cikin tsarki sai mu a gana daga cikin abubuwan da za mu kiyaye don mu samu kiyaye wa Allah subhanahu wa ta'ala shine al-iman rantsaranta mu kan mutum ya dinga rantsuwa da duk abin da ya ga dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda rantsuwa ta kama shi ba a san yawan rantsuwa amma in ta kama ta zama dole sai ka rantsi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya rantsi da Allah ko kuma ya shi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya yi rantsuwa da wani Allah wanda ba Allah ba to hakika ya yi shirka so da yawa mutane muna da sakaci wajen rantsuwa mun mai da ta ba komi ba mutum zai rance a bisa ƙarya zai rance don ya ba wasu dariya a bisa abin da ya san ba haka nan ba hirar duniya ce ake ko ya rance ko bai rance ba wani ba zai yarda ba da abin da yake bai amma ya mai da rantsuwa yadda ka san ruwan sha kowane lokaci komi sai ya ce wallahi na rance da Allah alhali kuma da za a ce mushi wannan abin da kan rance da kanshi kanshi da gaske ne bai iya tabbatar da cewa da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabin shi Mu'az dan Jabal ya tambaye shi da yi mishi wasiya ya ce mishi kuf alaika hada ya kama harshen shi ya ce ka kiyaye wannan ya yi mamaki ce a inna da mu'azilu na bimana ta haddasa bi auna maƙala sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yanzu mu za a kama mu da abin da muke magana da shi cewa da harshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shin akwai abin da yake jewa mutane a cikin wuta kamar harshenan su da haka yana cikin abubuwan da mutum sai ya kiyaye su don ya samu bai kiyaye Allah bai kiyaye dokokin Allah shi ne harshen shi aka yana daga cikin abubuwan da mutum zai kiyaye shi ne kanshi da duk abin da yake a bisa kanshi idanun shi hancin shi bakin shi kunnuwan shi duka sai ya kiyaye su saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula da shi da gani da zuciya duka Allah subhanahu wa ta'ala ce zai tambayi bawa subhanahu wa ta'ala saboda amana Allah subhanahu wa ta'ala yana ga ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana babu wani furuci da ɗan adam zai yi ba ce tare da wannan furucin akwai mala'iku guda biyu wanda suna rubuta abin da yake da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin jin kunya na Allah subhanahu wata'ala mutum ya dinga jin kunya Allah shine ya dinga kiyaye kanshi da duk abin da kai ya kewaye aka kuma ya kiyaye cikin shi da duk abin da ya kewaye ciki kai ya samu cikin shi sai halaka kai ya samu cikin shi haram kuma in ya ci ya koshi abinda koshi yake sawa na sha'awa to ya yi kokari ya kiyaye farhin shi ya kiyaye al'aura shi kai ya sa ta sai ya halaka saboda cin haram yana daga cikin abubuwan da suke hana Allah subhanahu wataala ya karba addu'ar mutum ya ki kallon mutum yana cikin mawuyacin hali yana cikin tsanani amma masu Allah subhanahu wataala ya ki kallon shi ya ki sauraren shi saboda ya ci haram ko da ko ba shi ya ɗebe ta bai ci ko da wani ya ba ya ɗebe ci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa a cikin hadisi sun ma shi zakara rajul yutilu sama ashasa akbar ya muddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram ومشربه حرام وغزي بالحرام فأنا يشتري هذا Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutum ne wanda ya cika duk wasu sharuɗa wanda sharuɗa ne na karɓar addu'a yana cikin halin bala'u yana kiran Allah da sunan da idan aka kira Allah da shi yana karɓawa shi ne ya rabu yana cikin hali da kaskanci a cikin dauka amma duk da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba an yi shi tajaba yau ta yaya za a karba mishi saboda me saboda abincin shi abun shan shi haram abincin shi haram tufafin shi haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa wusiya bil haram an ciyar da shi da haram idan ka ga ba mamaki ba shi ya ci wannan haram ba mamaki uwayen shi ne suka ciyar da shi haram amma wannan haram ɗin ta yi mishi tasiri da haka yana daga cikin abubuwan da mutum zai kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye shi shi ne kiyaye dukkanin gaggar jikin shi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai yi mishi garantin abinda ke tsakanin ke tsakan cinnan cinan shi shi kuma zai mishi garantin aljanna wa zai mai garantin al'aure ba zai sata ba sai a halakka ba zai bai masan zuciya shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma zai mai garantin aljanna a wata ruwaya cewa zai mai garantin Abu Dhabi da bakin shi ya kame bakin shi kuma ya kame farjin shi ya kame al'aurar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adman lahu janna zan yi mishi garanti na shiga aljanna saboda baki yana kai mutum ga wuta yana hana mutum ya shiga aljanna ko da ko mutumin nan ya kasance mai ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa hadisi ingantacce wata ranar tara sahabban shi yake tambaye su ataduruna man muflis kun san wani ne matsiyaci suka ce al muflis fina man la dirham lahu wala mata suka ce matsiyaci a cikin mu shine wanda bai da dinari bai da abin da za a saidawa a samu dinari bai da saifa bai da dola bai da naira wannan ko a yanzu da za mu tambaya wayan maciyaci shi ne za mu ci maciyaci ko bai da kaddara wanda za a sai da a samu kuɗi shi ne maciyaci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana maciya wani hange ba irin wanda mu muke yi mata saboda manzo Allah ya san cewa talauci a duniya rishin arziki a duniya ba komai bane ba shi bane abin da ake tantance mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba saboda duniya ba komai take ba a wurin Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya cewa kullum yudillu haula wa haula min ata'ir Allah subhanahu wataala yana ba kowa duniya ya ba kawuri ya ba mu ya ba mu ya hana kawuri ya ba kawuri ya hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya tasimu janaha wa ula ma saqal kafiru minha sharbatan da a ce duniya ta kai matsayin misali ihikin sabro a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to kafiri da ba zai sha ko da kofi guda na ruwa ba a cikin duniya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wannan da kuka ce ba shine matsiyaci ba matsiyaci na gaskiya talaka na gaskiya wanda bai da komi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi siyamin wa zakatin wa salatin wa ya'ti qashata mahaba wa qazama hadha wa akala mala hadha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai da komi talaka a cikin al'umma ta yace a cikin al'umma ta saboda ba ana hira kawo ne ba a ana hiran musulmi min ummati daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shine wanda zai zo ranar gobe alkiyama ya zagi wancan ya yi gulman wancan ya bigi wancan ba a bisa haƙƙi ba ya ci dukiyar wancan ba a bisa haƙƙi ba ya yi ma wancan ƙazafi ba a bisa haƙƙi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a dinga kwasa zai zo da sallah yana cikin sallah ya zo da azumi ya zo da zakka in mai kuɗi ne ya yi da zakka ya zo da hajji in ya samu dama ya ta yi aikin hajji a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai zo da hasanat tarjibat zai zo da ladan da ke kamar duwatsu girman ladan da ke shi amma waɗannan mutanen da ya ci hankinsu da ya zalunta da ya saki bakin shi ya dinga yi da su ya dinga zaginsu ya dinga yi cin namansu bayan idanunsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a dinga kwasa wannan ladan tashi ladan wannan azumi ladan wannan sallah ladan wannan zakka ladan wannan hajji a dinga ba waɗannan mutanen da ya zalunta karshe sai an kwashe duka ladan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in fanniyata hasanatu idan ladadakin nashi suka kare za a dinga kwaso zunubin su ana nuna mashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karshe ya tashi babu lada kuma ga zunubai na aikin da bai aikata ba an kwaso an loda mashi karshe a ce shi a gidan wutan jahannama Allah subhanahu wataala ya yi misali manzo Allah ya ce masahaban shi wannan shine matiyanci Allah subhanahu wataala yana gaya mu da cewa mutane shi kama bakunansu mutane su kiyaye su kiyaye cin namun junansu a yuhibbu ahlukum an ya'kula lata aqihi maitan fakarihtumu dayan ku ba zai so ya ci naman dan uwan shi ba yana raye ko kuma bayan ya mutu a datsa a gasa mashi ya ci kun kyamaci wannan Allah subhanahu wata'ala ya shabba giba gulma da ake yi da annabimanci da cin naman mutum dan adam kamar an gasa ma nama ne kaci da haka wanda ya yi ƙoƙari ya kama kanshi ya kauda idanun shi daga kallon abubuwa waɗanda suke na banza daga kallo wanda bai dace ba haka ya kama bakin shi daga maganganu kuma ya kame harshen shi ya kame hannuwan shi ya kame cikin shi ya kame al'awar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai mu shiga rantin aljanna kuma wannan zai taimaka mishi wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya yabi waɗanda suke kare al'aurorinsu Allah yana zana sifofin mummune ke cewa wallazi wal hafizi da furuja wa wal hafizat wal zakirina Allah kathiran wal zakirat a'ada Allah lahum maghfiratan wa ajran azima masu kiyaye al'aurorinsu ba su sa su sai ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta masu da kuma mata su ma masu kiyaye masu kame kansu da masu ambatan Allah mazaje da masu ambatan Allah mata Allah subhanahu wataala ce ya musu tanadin rahma ya musu tanadin gafarar zunubai da lada wadda ta zubi domin yawa idan mutum ya yi wani ya yi kokari ya kiyaye sallolin shi bayan ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye gangan jikin shi baki ɗaya ya kiyaye ya kama kanshi daga sabon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibn Abbas ya faso to a lokacin da Allah subhanahu wataala zai kiyaye bayan ka kiyaye dokokin shi ka ba shi haƙƙin shi ka dinga jin kunyi shi baka amka ba cikin saba mashi to a lokacin shi ko Allah subhanahu wataala zai cika ma alƙawarin shi aljazamu min jinsil amal saboda ka kiyaye Allah Allah subhanahu wata'ala shi ma zai kiyaye ka Allah subhanahu wata'ala yana gaya mun cewa malamai suna cewa kare wanda Allah subhanahu wata'ala yake ma bayan shi guda biyu wai kare wanda zai mishi a duniya akan abin da ya shayi duniyar shi akan maslaha ta duniyar shi akan jikin shi gangan jikin shi Allah subhanahu wata'ala zai kare mai ita haka kuma Allah subhanahu wata'ala zai kare mai duke shi ya kare mishi biyan shi ya kare mishi duk wani wanda idan ya cutu shi ma zai cutu Allah subhanahu wata'ala na cewa da hum aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahzunahu min amri min amrillah Allah subhanahu wata'ala ya sa malaiku suna kare shi gaban shi da bayan shi suna kare shi daga al'amarin Allah subhanahu wata'ala ibn abbas ya yi cewa su ne malaiku suna kare shi daga al'amarin Allah na yau da gobe daga sosai da duk wasu abubuwa masu cutarwa da suke girmawa ibn abbas yace sai dai abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara mishi a lokacin waɗannan mala'iku sai su jayi su bar shi abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mishi na kaddara ya same shi amma dai kan matakan ba wannan ba to Allah subhanahu wataala zai sa mala'iku su dinga kare shi bisa so da yawa kai da kanka za ka shiga cikin wani rincaku daga kawunka da za a tambaye ka ya aka yi kai da maka sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa malaiku suka hudda saboda kana kiyaye dokokin shi ko ba ka kiyaye wa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya barka so da yawa za ka ga wani yana zaune yana tashi sai ka ji an cika tangar tasbi Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sa ya tashi daga wurin tangar ta kaskar tasbi kin mishi wannan shi ne karewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma bayan bayan shi na abin da ya shayi gangan jikin shi zai kare shi a lokacin kwanan shi akwai shirɗanu da suke bibiyan mutane akwai ƙwarin dare da duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya yi ƙarin shirɗanu duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya yi ƙarin wani ƙwaro na mutum ne ko na aljanna ba za su iya cuta shi da komai ba saboda yana cikin kariyar Allah subhanahu wa ta'ala da inda yake da inda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu a cikin hadisi qudsi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa babu abun da yake soyuwa a gare shi kamar babu shi ya dinga kusantar shi da abun da ya farlanta mishi na farin lafiya yace bayan wannan kuma bawa ba zai gushe ne yana kusantar Allah da nafi a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi Allah subhanahu wa ta'ala wacce idan ya so shi kuma zai kasance shi ne jin shi zai kasance shi ne ganin shi zai kasance shi ne hannun shi zai kasance shi ne kawon shi zai kasance shi ne gomina shi ko da ka yi abu don ya shi cutar da shi ba zai shi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kautar da shi ba zai shi ba ko da ka mashi wata gada kana jira ya wada Allah subhanahu wata'ala na tare da shi zai kasance tare da shi ko ba zai bari ya wada ba a cikin wannan garantar shi saboda ba mu Allah ne nagari kuma ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala haka wanda daga cikin bayan Allah ya kasance tsoho ne sai miƙa miƙa irin wanda sai matasa suke tare da hamma sai mutane suka yi mamaki sai ke cewa wannan shikin da muke gani ya kiyaye Allah ne ya kiyaye dokokin Allah ne a yanar shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi a yanzu amma wani bawan Allah yana zaune ya ga wani bawan Allah tsoho ya zo tabar yana yawo a wulakance a kaskantance yana bara ya ce wannan tsohon ya bata wuce shi a cikin sama Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakantar da shi kina wannan ke tabbatar mu cewa duk lokacin da mutum ya kiyaye Allah to Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye shi kiyayewa har za ta wuce shi shi karan kankan shi ta wuce dukiyar shi har ta zo ga ɗaya shi kamar yadda muka gani a satin da gaba lokacin da malam suwara ya yi muhadara na cewa kiyaye Allah zai sa tasirin shi ya sa har iyanka su samu Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi su kutum tare da wani bawa daga cikin bayan shi suka yi suka tare wata katanga da take neman ta zubi ta wasu marayu da ke da kwai dukiye su cikin wannan katangar ba don komi ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kana abubu masu hali saboda babansu ya kasance mutumin kwarai ya kiyaye dokokin Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'iku ya turo annabi guda tare da wani bawan Allah suka bi suka kare katangar wannan marayu ya ce wa amma jidaru fa kana da gulamai ne yatimai wa kana tahta kansu lahuma wa kana abuhuma salih wa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbih wa ma fa'altu an amri yake cewa katangar nan da kankan wuta da ta wasiya da ce marayu babansu ya mutu karkashin katangar akwai dukiyarsu Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya so ne su girma su girbi wannan dukiyar su iske ta saboda idan katangar ta ware dukiyar za ta yi to mutane su kwashe shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Musa da Khidir suka zo suka tara wannan katangar wa kana abu masu hali yasa sa'idu musayyib ya kasance yana sallar dare sai yake ce wa dan shi sai dan shi ga yana yawan ƙara sallah akan yanda ya saba yi sai ce ina yawan yin sallar dare ina ƙara yin ta ne sosai ba dan komi ba ba mamaki Allah subhanahu wata'ala ya kare mana kai dalilin wannan sallar da take sai karanta mashi wa kana abubuwan masu halina kenan wannan ke tabbatar mana cewa idan mutum ya kasance mutumin kwarai ya kiyaye dokokin Allah to alfarman wannan unwanin wannan zai tashi daga kan shi ya kai har da shi bayan ya bar duniya haka bayan Allah na gari za su kasance wanda su kiyaye dokokin Allah babu abun da yake ba su tsoro babu abun da yake musu tasiri babu abun da yake musu fargaba a rayuwa wanda cikin bayan Allah ya wuce cikin dashi tare da mutane yana mai balago sai aka ce aka bar shi ya tsaya mai bukatar shi ana balago da yin tsayi a cikin kwamba sai aka mance ba sani ba ya tsaya yanzu ko da ya taho sai ci karo da zaki ni zaki zai mana adam zai canye shi ne amma da yake ya kasance ba mu Allah ne na gari wannan zakin ya dinga shige shiga gaba yana biyan bayan shi yana mai nuni da hanya har ya kai shi a bisa hanya saboda ya kasance mutumin kirki aka wani daga cikin bayan Allah na gari ya kasance yana kwanci a cikin gonar shi kamar yadda ibn rajab ya hakaito a cikin jami'ar ulum wal hikam shar'ar wa ulum nawawi nashi yake cewa ya kasance karkashin bishiya yana kwana sai kwari irin masu cutarwa suka zo ga sunan kowane kwaro ya zo yana neman ya cutar da shi kawai aka iske macijiya babba ga tanan tana ta wada da waɗannan kwaro tana ta yakan waɗannan kwaro tana ta caccanye su shi kuma yana kwana mutane da suka zo suna ji musu tsoro sai aka iske a wannan mace shi kariya ce take ba shi tana kare shi ne daga waɗannan ƙananan ƙwarin saboda saboda ya kasance mutunan ƙwarin an tambayi wani daga cikin bayan allah yana mai faɗa gudu shi kare ya shiga daji aka ce shin baka jin tsoro ya ce don mi zan jin tsoro tare da ni akwai habibi na tare da akwai masoyi na shi ne abin cewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda imanin shi da Allah da dogarin shi da Allah ya kai ba abin da yake ji masa yana shiga duk inda ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama wannan shi ne karewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga bayan shi akan abin da ya shayi lamarin duniya haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kare bayan shi na gari kariya ta addinin su zai kare musu addininsu wanda ya yi kariya ta warin daraja tunda yau kowa burin shi ya mutu yana mai imani kowa burin shi ya mutu yana musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce masahaban shi ba da ruhi da amani fitan ka kaita illani muslim yusibu rajul mu'minan wa yusi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahaban shi ku yi gaugawa ya zuwa aikata ayyuka na alkhairi saboda fitintunu na nan da fitintunu na karshen zamani fitintunu waɗanda za su zo su dinga raba mutane da addininsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi gaugawa ku yi ta aiki kayan waɗannan fitintunun su zo wanda mutum zai waye gari yana mumini ya maraice gari ya zama kafiri ko kuma ya maraice gari yana mumini ya waye gari ya zama kafiri yana sayar da addinin shi da wani abu na duniya wanda bai taka karaye karya wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas yake ba da labari yake cewa ya kasance manzo Allah yana yawan cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah bi jiji zakata ka tabbatar da zuciyata a bisa addininka ana sai ce ya rasulullah amanna bika wa bima jibta bihi fa hal takafu alaina mun yi imani da kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi imani da abin da ka zo da shi shin kana ji mu tsoro ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu eh yana ji musu tsoro ce ai zakata suna musu ɗan yatsun Allah subhanahu wa ta'ala ya kwallibu a kai zai sha yana jishuwa da yadda ya gada ba da haka ba abun mamaki ba ne kaga mutum ahalin sunna ka gan shi kullum a tsawon gaba amma a ƙarshe ka gane shi ya mawa ba abun mamaki ba ne shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi karan kan kanshi yana yawan yin wannan addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah ka jujjuye zukata ka juyar da zukata ka tabbatar da zuciyata a bisa addini saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani karshen zamani fitintunu za su zo san zuciya zai yi yawa mutane su dinga barin addini su ko kuma su dinga murna wani abu wani hukunci na addini waɗanda sun san shi sun san gaskiya amma saboda san rai saboda ko kan mabiyansu su bar su ko kuma saboda ka a ce sun bar abin da da su ta kanshi duk za su ke yi imani da waɗannan abubuwa wanda wannan yana zama dalilin da zai sa mutum ya rasa addini shi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum a inna adam la ya'malu bi amali ahli janna fa ma yakun bainaha wa bainahu illa dhira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna ahli an-nar حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa nan ne ɗayan zai kasance yana aiki irin aiki na yan aljanna har sai ya kai tsakanin shi da shiga aljanna bai wuce zirani ɗaya ba sai littafin da aka riga aka rubuta mishi na kaddara ya riga sai ya koma aiki irin aiki na yan wuta ko da shiga wannan wutan haka wasu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ɗayan zai kasance yana aiki irin aiki na ɗan wuta har sai ya kasance bai wuce tsakanin shi da shiga wuta ba sai abin da bai wuce tsirani ɗaya ba sai ya koma aiki irin aiki na ya aljanna kuma ya shiga wannan aljanna da haka mutum yana bukatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mashi addinin shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ya fasu malamai suka ce kariya ta biyu wadda ta yi kowace muhimmanci ita ce wadda allah subhanahu wa ta'ala zai yi mabawa zai yi mishi ya kare mai addinin shi ya kare mai shirye shi wadda yake a musakanta har yi ta yi kowa a allah subhanahu wa ta'ala wani daga cikin bayan allah ya kasance ya kashe mutum dari ya kashe mutum dari ba ɗaya ya ce yana neman ya za a yi tuba aka kai shi wajen wani mutum ne wanda ke da yawan ibada ya ce mashi gaskiya zai yi wadatattu bai kara tsada shi ya kasance mutum na gari ya yi gaba aka ce mashi ga wani waje inda zai zuwa je ya tuba yana bisa hanyar zuwa wannan tubai allah su bani wa ta'ala ya karɓi rayuwar shi mala'ikun rahama suka sauko mala'ikun azaba suka sauko ba dan komi ba kowa gani yake nashi allah su bani wa ta'ala ya aiko mala'ika ya musu hukunci ya ce ya diba su diba su gani inda ya kusa a gare shi in inda ya baro ya yi kusa a gare shi to mala'ikun azaba su kai da shi in kuma inda za a yi kusa da shi ya kusa kaiwa ke mala'ikun rahama su kai da shi ko da aka aure aka ga inda za a yi kusa a gare shi mala'ikun rahama su kai da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai kare mutum addinin shi duk lokacin da ya kare Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata hadisin barawa dan azim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kasance yana addu'a ya Allah idan zai kwanta yake cewa ya Allah in ka karbi raina to ka karka mata rahama in kuma ka sake ta kenan ba mutu ba Allah subhanahu wataala ka tada ni to ka kare mun wannan rantawa da abun da kake kare bayin ka na gari da shi ka kare ni daga yin talabariya ka kare ni daga barin addini na da haka karewa ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala zai mutum shi ne zai kare mashi addini shi sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan mutum zai balago yake cewa na bada ajiyar ka da di da addinin ka na da amanar ka na ba Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana da haka Allah subhanahu wa ta'ala idan abawa idan ya kiyaye dokokin Allah ya kiyaye umarnin Allah ya hannu daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi to Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga kare shi da dukkan kowace irin fitina za ta zo Allah subhanahu wa ta'ala la ta'ala dalika nasru anhu su'a wal fahsha innahu kana min ibadina lillahi mukhlasin bayan komai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi Yusuf ya je gidan kaso dan ya kare shi daga albasha ya kare shi daga wadawa da abin da matan malik aziz take neman shi da shi da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi gidan kaso dan ya kare shi daga wadawa daga wannan alfashi zuwa gidan kaso ya yi sauki a gare shi da wadawa a cikin wannan alfashi ibn abbas yana cewa karkashin fada Allah madaukakin sarki anna Allah ya yaqulu bainal mar'i wa qalbi ala yaqulu bainal mu'min wa bainal ma'siyah allati tajri allati tarjuhu ila an-nar Allah subhanahu wata'ala yana shiga tsakanin bawa da saban Allah wanda ke sa shi ko kuma wanda zai kai shi a wuta kenan idan bawa ya kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wata'ala zai kasance ya kare shi daga amkawa a cikin laifuffuka waɗanda za su kai shi shiga wuta Allah subhanahu wata'ala ya yi mu misali haka Imam Tabarani ya fitar da hadisi cewa lalle su bayu na Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana cewa lalle a cikin bayuna akwai wanda babu abun da yake yin daidai da shi daidai da imanin shi sai talauci yasa Allah subhanahu wata'ala yake araba arziki kaga ya ba wani ya hana mu wani wani in talaka ne ba zai yi addini to san da Allah subhanahu wata'ala yake mishi kare mu addinin shi da Allah subhanahu wata'ala yake sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi arziki sai ya yi ibada ya ci gaba da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu shi bauta wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sani idan ya buɗa mishi ya yalwanta mishi a cikin arzikin shi zai bauɗe ba zai bi Allah ba zai saba ma Allah karshe shi ba wajen jahannama Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana mishi wannan arziki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ajaban min amrul mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra shakara kana khairan lahu wani asabatu da ra asaba da makana khairan ba ya ce ma dalla da lamarin mutum lalle al'amarin shi baki da alkhairi in abin jin daɗi ya same shi ya yi murna ya gode ma Allah subhanahu wataala to zai kasance alkhairi ne a gare shi haka kuma idan abin bacin rai ya same shi ya yi haƙuri Allah zai kasance shi ma alkhairi ne a gare shi da haka ɗan uwa masu albarka sai mun kare Allah subhanahu wataala ne mun yi ruku da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai kare mu zai kare mu kawunan mu ya kare mu dukiyoyin mu ya kare mu biyan mu ya kare mu addinin mu daga fitintunin karshen zamani wannan hadisin yana da sauki kuma bayani akan shi yana da sauki a wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi da kare da kiyaye dokokin Allah ya ce mishi ihfazullah ya ihfazullah ka shigo amama bayan haka kuma ce zaka samu Allah idan ka kiyaye shi to zaka same shi a duk inda ka wulga ko ina Allah subhanahu wataala zai kasance tare da kai malamai suka ce wannan kasancewa kasancewa ce wanda take ke mantanta ba kasancewa ce ba ta ilimin Allah wanda yana ganin kowa da abin da yake aikata a a wanda mai iya ce ta auliya Allah ta bayan Allah na gari wanda Allah subhanahu wataala zai kasance tare da su zai shiga cikin dukkan lamarci kamar yadda kuka yi a hadisin da ya gabata ya ce zai kasance shin shi ya kasance ganin shi ya kasance hannun shi ya kasance kawon shi kuma zai so shi irin sun yi allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man adani waliyan man alamtu bil haq duk wanda yayi adawa da waliyina duk wanda yayi adawa da bawan allah na bawa na nagari to kamar yayi shelan yaki ne da allah subhanahu sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa idza sa'alta fas'alillah dan ka tashi roko ka roki Allah subhanahu wa ta'ala haka idan ka tashi neman taimako a cikin abin da babu yi sai Allah ka ka nemi taimako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kada muke bauta ma kuma a gare ka kuma muke neman taimako yace ka sani duk abin da ya same ka kaddara ne kaddari ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala al'umma da za su tattaru ba za su yi amfani da kai da komi ba sai abin da Allah ya kaddara maka haka kuma da za su tattaru a kansu cutar da kai ba za su iya cutar da kai da komi ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka sauran bayani na sauran hadisin sai kuma wani zama idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taru abin da fa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lana kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana subhanallahi wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب